مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك يقوة الرجب شكرا جبنا اليوم الأربعين بداية هجرة من زيارة محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shi ne mai dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ke shirin shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka littafin ya zuwa salihin wallafar babban malami sheik abu zakariya ya da mafi ya da mai sharaf النووي علم الانسان يتكلم عنه muna cikin kitab al-fadail satin da ya gabata shi shiga cikin babu tauhidi wa wujud zakka wa bayan fadliha wa ma yata'allaqu biha babin da yake bayani game da karfafa wajibin zakka da bayanin falalata da abin da yake rajaye da ita zakka من كان الحسيسي مداوبه ما باب الزام الحسيسي الذي ان شاء الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله wannan na ci sai wa kamar da muka shi shi an kawo shi daga sahabi Abu Hurairah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace lamma tuwiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya bar duniya wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu sai ka kasance wanda aka yi wa baya ya biyo bayansa a matsayin halifa shi ne sai na Abu Bakr Siddiq وكفر من كفر من العرب wanda suka kafirce suka kafirce daga cikin larabawa faqala umar radiyallahu anhu sayyidina umar ibn al-khattab Allah tarka ta ayi shi ce da sayyidina abubakar kaifa tuqatilu nasa ta yaya zaka yaki mutane wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ta da aminci an artafata a gare shi ya faɗa ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni ne da yakin mutane hatta ya qulu la ilaha illallah har sai su ce la ilaha illallah sun furta kalmar shahada faman qalaha wanda ko duk ya faɗe ta ita kalmar shahada faqad asama min malahu wa nafsihi waƙiƙa ya kubutar da dukiyarsa da ransa daga gare illa la bi haqqihi sai dai da haƙƙin musulunci wa hisabu Allah hisabun sa kuwa na ga Allah madaukakin sarki a wannan hadisi kuwa kusan daga farkon sa zuwa nan wajen na fassara shi ne ba da ɗaiɗaikun kalmomin su da larabci yadda al'amarin yake shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a shi ba duniya ba a kai ga sanya ya shi a kabari an bace shi ba sai da aka zaɓi sabon shugaba a matsayin khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma dukkan sahabbai suka yi masa mubaya'a wanda wannan khalifa da aka zaɓa shi ne sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wanda mutanen madina wasu daga ciki sun taru a wani wuri suna tattaunawa game da wanda al'amari na khalifanci na shugabanci a cikin sai kamata ya kasance a lokacin sai na umar ibn khattab labari ya ishe shi ya je ya sanar da sai na abubakar siddiq suka tashi suka karɓi masai wurin yan uwansu an tsara mutanen madina wanda suke wucin tattaunawa bayan isa su wajen sayyidina umar ibn al-khattab ya gaya musu cewa wannan lamarin shugabanci baya dacewa kowa sai ga ƙurayshawa waɗanda suke hijira tare da annabi hijira da aminci a ƙara tabbata a gare shi tare da kawo musu hujjoji bayyanannu wanda suka faru a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin mutanen madina suka yi suka yi baya wanda sai na umar shi ya fara sai na abubakar baya sannan baya ya suka rubuta masa baya a lokacin sai na abubakar sadiq ya kasance shi ne halifan musulmi to shi shi ne abin da yake nufi da wa kana abubakar radiyallahu anhu sai sai na abubakar Allah ya karfafa a shi kasance abin shi ne halifa وكفر من كفر من العرب daga cikin larabawa kuma an samu waɗanda suka kafarci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbata a gare shi ba duniya an samu mutane nau'i uku nau'i na farko su ne waɗanda suka rinda suka ba addinin gaba sai suka kuma bauta kuma duk da gaba ɗaya ma addinin musulunci da suka shiga suka ce sun fasa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbata a gare shi ya rasu shi ne wani addinin fiye da addinin masu daina wanda addini suke kafin yanzu shi ne addinin hoto mata wanda suka gada wajen iyaye da kakanni so sun goma nau'in da farko ke nau'in na biyu su ne wani waɗanda suka bi waɗanda suke da awar annabta kamar a musulmatul kazzab da aswabil aziz su waɗanda suke da awar annabta ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata da ashe na rayu dukkanin su su yi nan da awar annabta su sun yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu su shi sa yana rasuwa da yawa daga cikin waɗanda suke yan kabilun su da suka bi su shi ne musulmat al-kazzaf ya fito daga kabilan banu hanifa kuma an azuwa da ansi daga garin yaman sai aka samu yawa daga cikin an kabilun su da suke sosai da su duk sun ba addinin musulunci sun musu baya kin da wancan annabi ya rasu ga sabon annabawa ko ne sai zaba annabi ke kin azar sai zai shi kun ga mutane ne ke wadansu sun yarda gaba daya wadannan sun sun sun yarda amma dai nau'in da su shasha babban sai mutane da uku zuwa wadanda su suna cikin addinin musulunci ba su masa tawaye ba ba su da cikin sa amma sai dai su tawili da shi dan yi musu suka ce sun yi ba da zarka shi ne abin da suke ce mai bi dama zarka ce take musu kai kai suka ce ce to daga sun da ba da zarka har sai kai hujja da ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ya rasulullahi ka karbi zakka daga wajen su wanda zaka tsarkake su da ita zakkar da ke karba daga wajen sannan kuma kai musu addu'a sai suka ce abinda Allah ya ce shi ne annabi ya karɓi zakka daga wajen sa tun da baya nan waye aka ce ya karɓi zakka bayan shi so da aka sanar da ba da su suna nan a cikin addinin musulunci ba su da ba musulmi ne amma dai zakka ba za su tsara bayar to haka haka aka samu mutane nau'i shi sa al'amarin ya lalace gaba daya ana alili da baban rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har karka bata gare shi gefe guda gefe guda kuma ga abin da yake faruwa can ana ana tarda ana bar addinin musulunci a lokacin Allah madaukakin sarki sai ya haɗa kan musulmi a a ƙarƙashin khalifa na farko shine sai Abubakar Siddiq yi ƙoƙarin dawo da su kan hanya to sai sai Abubakar Siddiq abin shi shi ya tawaga tawaga ta yaki wanda za a yaƙi waɗanda suke rinda in mutum da ya rinda ma addinin musulunci ko ya san mai matsayinsa wanda ya rinda daman ya ba addininsa hukuncin hukuncin kisa ne wannan shi ne abin da yake sananne haka nan sun musallama su ma da suke da'awar annabta su ma hukuncin su hukuncin kisa ne sun tunda abin da suke rinda ne to sai dai inda gidan yake saƙa shi ne waɗancan mutane da suka ce ba za su fara ba da zakka ba sun ba su yi daga ba ɗaya ba to amma shi ne za a yaƙe su kuma za a rabu shi shi ne da ake sabani tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar shi sai sayyidina abubakar a matsayin sabon shugaba da aka mabaya ya ce hajjar su za a je a yaƙa a dawo da su kan addinin musulunci na gaskiya don ba da zakka ko kuma hana zakka shi ma tauye wani abu ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar ya ce ci ba zai yi da shi to shi ne sai sun da umar ke ga masa wannan maganar da ya ga masa a cikin hadisi shi ne sai ce masa kaifa tuqatilna nasa ya Abu Bakar Siddiq ta ya za a yaƙi mutanen da وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باير الله تعالى da amince har da fata gare shi yace umir an qatil an-nas أو أمر تشد المدني حتى يقول لا إله إلا الله حتى يسمي لا إله إلا الله إذا سكت لا إله إلا الله فمن قالها ويرجع فقد أصاب من ما له ونفسه وكيكا يا كتر دنيا يرسى درنسى لغيرين إلا بحق لسيدي لحق الدين المسلم سيدي إذا يا يوم أبأتك الدين المسلم إذا وجبت كششي كما يدمك بيانا ساتين دي جماعتك kamar ya ɗauki kasharai mutumin da ya kasharai za a kashe shi mutumin da ya zina yana da aure za a kashe shi mutumin da ya rinsa shi ma za a kashe shi to sai sai dai idan mutum ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa a kashe shi sai a kashe shi amma tun da sai ce la ilaha illallah a fahimtar sai na umar bai kamata a yake su ba shi ne shawarar da kawo khalifa sai na abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sai bai kamata a yake su ba وحسابه على الله حساب حساب ساء إلى الله مدوكين سلكي فقال أبو بكر الصديق سي سيدنا أبو بكر الصديق قال الله تقرب تأجي شيء سيدي سيدنا عمر والله نعم ولا الله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يجي والله أنا ولا الله سيلا ياكي dukkanin wanda ya raba tsakanin sallah da zakka dukkanin wanda ya ce zai yi sallah amma ba zai ba da zakka ba wallahi shi masana ya ce shi sai sai ba bakar yayi wa sayyidina Umar wannan rantsuwa akan abin da ya gaya masa yace ce masa falin da zakka ta hakika ita zakka da kake gani haqqul iman haqqi ce ta dukiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ta dole idan dukiyar mutum ta kai zafi ba shawararsa ake ba ba kuma lallaminsa ake ba dole ne wajibi sai ya cire ya bayar haƙƙin Allah ne da mutum sarki akan dukiyarsa wallahi sai da abokan ce da sai da umar ina ina rantsuwa da Allah law mana'uni iqalan inda za su hana ni da bayin bayin iqalan shi da abin da ake aure kafar rago Musa da bayin bayin كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda da sun kasance suna ba da wannan da baibai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai karka bata a gare shi yace lakatul wallahi sai ya yake su alaman yace sai ya yake su akan halan ana da ana da shi kai na wancan da baibai qala umar sai ya umar shi kansa daga baya sai tunani ya ga cewa wannan ra'ayi da sayyidina Abubakar Siddiq yake kai shi shine daidai sai sai ce fa wallahi ma huwa illa ma ra'aytu Allah qad sharaha qad sharaha sadr Abi Bakr al-Qitan yace ce wallahi sai daga tabbas hakika Allah madaukakin sarki ya haskaka zuciyar ko kuma kirjin sayyidina Abubakar Siddiq da yin wannan yaki Allah ba san sarki ya haskaka masa wani haske wanda na ilimi wanda mu bai haskaka mun nan shi ra'ayi sai Abu Bakar Siddiq da yake ce shine gaskiya abin da ya gani da aya ce wancan da suka hana zakka shine gaskiya sai da Abu Bakar sai da Umar da kansa yake ina ranar abin da sai da Abu Bakar ya tabbatar shine tabbas yace fa arabtu annahu al-haqq sai na san cewa tabbas shine akan gaskiya wannan abin da ya faɗa shine tabbas wannan Allah hadisi muttafaq alayhi Bukhari da Muslim suka tartar da shi dan kuwa wannan hadisi da makaranta na kula hadisi ne da yake karara yana yana mai bayani game da halalan zakka da kuma girman ta ta yadda idan mutum zai hana zakka gwamnatin musulunci za ta yashe shi ta karfin da ta kwafe shi shi sa abinda malamai suka ce dama da Allah Allah mafi sarki ce ku bi amwali sadaqa su aka karɓa ka karɓi zakka daga cikin dukiyarsu shi sa idan shari'a musulunci yake yan uwa idan gwamnatin musulunci aka kafa wato in dai dukiyar mutum ta kai zakka dole sai ya bayar sai an tilasta shi sai an amman kara shi kan karfin ya sai an karɓa sai ya bayar dole ne saboda ba haƙƙinsa bane haƙƙin Allah ne da yake ka ba kalkawan da yake tare da su babu yadda zai amfani hana gwamnatin musulunci ta rabar shi amma idan ba gwamnatin musulunci ake yi ba kaga wani sai kowa ya abin da ya gada idan mutum ya gada ma ya bayar da ba daya idan mutum ya gada ma dan akura ya bada abin da ya gada ma sauran kuma ya koyi amma mutum ya so ba gaba daya hana gaba daya idan ma mutum ya so sai ya yadda ya gada ma da shi ga wanda aka ce a bawa sai ba wanda ba su suka cancanta ba dan game da za mu ga wata irin zakka da ake yi mai kusi sai ba ɗauko su mai kusi zakka wancan yana da miliyan kaza wani yana da miliyan kaza miliyan ɗari kaza shi wancan mai miliyan kaza sai sai ɗauki zakkarsa zakkarsa ta wajen miliyan ashirin kuma talatin sai kawo mai miliyan kaza irin wanda zakka ake ko kuma mai ɗauka ba matan wancan ɗin ko ba ba ƴan uwansa ko wasu wanda suke na nasa wanda shi ma shi kansa wanda aka bayan gona sa duk zakka kawo kansa zakka kawo kansa kuma ya fi karfin abin da zai shi shi da iyalin nasa da gona sa gaba daya to domin wanda ya bada irin wannan zakkar wallahi tallahi idan shekara ta ɗari yana bada zakka bace ba idan shekara ta ɗari yana bada zakka bace zakka Allah maka san sarki da kansa bai bar abin da hannun wasu shi da kansa ya raba ya ci ba wani da wani da wani da wani da Allah man san sarkin da kansa ya ce cin kansa a cikin Qur'ani mai girma da kansa duk duk wanda ya amma da zaka Allah man san sarkin sai ya faɗi shi bai kowa ba duk wanda ya dauza kayan sarfafa ce ba ni ta ga wani wanda ba Allah man san sarkin ce ba ita ba to wallahi da kasabta da kasabta ko karfin zakka da girmanta a cikin addinin musulunci ya kai a yayace mutum a kan kanta wannan ita ya ishe da falla shi za malamai suka ce don kuma hadisin sama da muka wuce hadisin Allah dan Umar kun ga ya sha bamban da lafazin da sai sai da Umar yau a sai sai da Umar hujja da shi shi lafazin sama abin da shi shine umir an an qatila nas hatta yashhadu Allah ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sai kara da me wa yuqimu salata wa yutu zakat ina fatan fahimta amma amma wannan lafazi ne sai na kurshi kuma sai aka kan me umir an qatila nas hatta yaqulu la ilaha illa allah shine sai malamai suka ce wancan lafazin na sama na sayyidina umar na sayyidina abdullah dan umar sayyidina umar ibn al-khattab da sayyidina umar siddiq duk abin da hadisi yake nuna kamar lafazin bai zo musu ba ba san shi Allah Allah san fahimta me yasa aka ce haka saboda idan da ce sai dan Umar ya san da lafazin sama wanda dan sa ne ya rawaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi ba zai zo ya yaya da sayyidina Abubakar a kansa an fahimta kuwa dan abin da hadisi yake cewa shine an umarce da yaki mutane har sai sun shaida ba mu bauta da gaskiya sai Allah sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sun dai da sallah sun ba da zakka idan suka kan abubuwan guda uku suka shaida ba an mata da gaskiya sai Allah suka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi suka ba da sallah suka dai da sallah suka ba da zakka to an haramta mu ko kuma sun tsare ka dukiyar su ka rayuka su daga gare to amma makomin makhalafa shine idan ba su da sallah ba idan ba su ba da zakka ba an gane jinin sa kuta dukiyar sa kuta ba su kuta ba ina fatan fahimta to kuma wannan lafazin ya fito da abin cikin rara to cikakon wai kimu salata wai tukata shi ne lafazin da sunna umar da cikin cikin abubakar siddiq ce muku lafazin bai zo musu bashin shi inda Allah ya ce sunna abubakar siddiq da sunna umar sun san lafazin sai sunna umar bai zo sai sunna abubakar ce masa kada ka yake su saboda annabi Allah da muke karkar tabbata a shi ya ce kaza shi ma ce sunna abubakar siddiq ya san lafazin da sai sunna umar ya ga masa na magana sai ka masa lafazin ce ai ga abin da annabi ya ce ba shi ne zance ya wuce ba duk da kan su ko wanda ɗaya daga cikin su babu wanda yake ƙetare magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gaci amma rashin lafazin bai zo musu ba shi sai tattauna har sai da Abubakar Siddiq Allah mai sarki ya tabbatar da shi a kan abin da shi ne na gaskiya wanda daga baya sai da Umar Siddiq a sai da Umar ibn Khattab shi kuma shi masa biyayya a matsayin haka sannan nan malamai suka ce wannan hadisi yana karantar da mu a duk amurtaka take da sanin sai Allah Abubakar sai sai sai Umar wannan bai hana su tattaunawa cikin abin da yake na addini ba wato abin da ya shafi addinin musulunci ba a yin kara a cikin sa abin da nake nufi da ba a yin kara shine in dai ka fahimci ga wani abu kamar akwai kuskure a cikin sa to ya kamata ka je ka samu wanda ya kuskuren nan ka tattauna da shi a ilmance ina fata an fahimta a fahimci abin ilmance ba da mulan kafo da jahilci ina fata an gane ku duba yadda matsayin sai na abubakar yake da sai na barbar da Allah ya tabbata a gare su da wata tare sun su abinai ne akwai soyayya mai karfi a tsakanin su amma ba lokacin da sai na umar ya fahimci abin da sai na abubakar siddiq ya shi a nasa da nan ba daidai ba ne sai ya yi masa magana wanda shi ma ya kawo masa abin da yake gani ya ba shi hujja ko dalilin da zai sai zai sai ya wancan abin wanda karshe kuma ya gamsar da shi kan haka ake al'amar addini saboda addinin musulunci ba na kowa bane ne Allah ne madaukakin sarki ba na kowa bane ba na naka bane ba na nasu bane su addinin Allah madaukakin sarki kuma ana yin yadda Allah ya ce da yi shi subhanahu wata'ala saboda haka kun wani da kake gani akwai wata matsala ko kuskure a cikin karatu ko wani abu na addini nasa ya kamata an hanyar da ta dace abin da gyara a yi kada kada ke shi sai aiwa ne ina jin gangas da aiwa ne babban malami ne ba zan iya zuwa in shi ba ko abu abin da ya kamata abu ta hanyar da ya dace a yi gyara ina ina ƙara mai mai abu ta hanyar da ya dace ba tare da karar bai ba ko ko mutum na fito da wanda wanda gaskiya kai masa karar bai kuma mutum na fito shi ne saurare ka amma ba ta hanyar da ya dace insha Allah ta'ala za ku fito Allah Allah ma sai sai ke samu dace hadisi na gaba وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان ان رسول الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وانا جيسا كرشوش لك صحابي ابو ايوب الانصاري يرجع الله كدار تبتا اغريش يجي ان رسولا حقيقه ولم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يجي ان النبي لا يعمل سنار تبتا اغريش اخبرني بعملي يا رسول الله قال لا بالي نوّن أيدي yudkhiluni aljanna wanda idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna ya manzon Allah ka bani labari ka gaya mu wani aiki irin aikin da idan na aikata shi Allah Allah mai sarki zai karɓi wannan aikin sai sarki ya sanar shiga aljanna wannan ita ce irin bai sabai kullum za ku ga tana tambaya ne akan abin da zai amfane su amfanin ba kuma musamman da lahira za ku ga basu yi amfani basu iya tambaya gaba abin game da abin da ke da duniya galibi tambayi su lahira da ya zama lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata a gare shi mun zaza qarala ta'budullaha na farko ka bautata wa Allah wala la tushriku bi shay'an na biyu kada ka hada shi da kowa wannan abubuwan da muka faɗa guda biyu daban-daban suke ta'budullaha bautar Allah ولا تشرك به شيئا kada ka haɗa shi da komai wajen bauta kada ka yi shirka da shi da komai a wajen bauta bauta daban rashin shirka da dole kowane ɗaya daga ciki ka kiyaye janibinsa sannan za ka samu abin da ake bukata kada ka yi ta bauta ita kadai ba ka mushi shi akwai kuskure shi sa Allah ba sai ke kira da a cikin soci su ba yi umin akasaru min billahi illa wa hum mushrikun kada ka samu yawa daga cikin ba sa imani da Allah sai ka samu suna yin shirka a lokacin guda ga imani ga shirka eh haka al'amari za ka samu yawa mutum ya yi yana da cewa ya yi imani da Allah yana sallah yana azumi yana ta wasu ayyukan ibada amma a cikin ayyukan sa na yau da kullum akwai shirka a ciki shi sa yadda kake kokarin ka san yadda ake bautawa wa Allah mai sarki wala wala ma ka yi kokari ka san ya za ka guje wa kanka daga shirka dole dole mutum da ya ka same shi da shi na bautar Allah mai sarki yana zuwa masallaci ya sallah da shi a cikin mutane yana yana shiga sahun gaba yana yana duk wasu abubuwa na addini amma sai ka same shi na zama da boka sai ka same shi ya sunna ya tsufe da kansa a gaban boka yana yana karɓar fatawa to kaga ga an yi ba a baki yau yau an yi ba a baki an yi ba ne kuma ga shirka to to in mai da suka kuma kuma suna haɗuwa ne ba ba sa kamar ta ce al'adun guda kuma ga fetur a wajen ce ce kuma kai dole sai ka san sa waje guda ga wuta ga kai ya za za a yi kenan kuma ka san ba za sa ba kuma san da za a samu Allah to haka haka abin yake mai mai da shakka ba sa shi shi sai uwa dole ne mu tashi mu bi littafin aqida mu ga waɗannan abubuwan da ake kira shakka da mu guje su dole ne mu san me ce ce shakka da mu guje ta kamar yadda muke kokarin sanin menene addini dan mu shi yadda Allah madaukakin sarki yake so idan ba ba ga mutum zai je addinin sa gaba daya ya gama da shi shi kuma sai ga gaba daya addinin sa ya rubuta shi da shi Allah ma sai sarki ke annabi Allah da mutum ya ƙara tabbata da shi ce masa abu na farko da zaka shi ne ka bauta wa Allah annabi kuma shi ne kada kada ka Allah da mai a cikin bautar kada kada ka shirka da shi abu na nawa biyu shi ne wato qimu salata ka tsaye da sallah wato ki zakata ka kuma ba da zakata wannan shi ne muhallin shahid din kaga abin da ya tambaya shi ne aikin da idan ya aikata shi sai shiga aljanna kun ga aka aka ce masa ibota wa Allah shi shirka aka ce masa sallah sai mai nauku sai sai zakka ma'ana ana shi zakka ne daga cikin aikon da suke kai mutum ina aljanna sai abu da karshe wata sirru rahima shi shi ne kasa da zumuncin ka muttafaq alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito kusan dukkan waɗannan abubuwan da suke cikin hadisin duk duk bayanai sun riga sun gabata a yanzu banda a baya gaba ƙarshe shi ne wata sirrin rahima shi ne da zumunci shi ne bayani a kan kansa yau kuma aka ce zumunci da da zumunci kalmar rahim rahim kamar yadda Allah ya da mutar da tabbata da shi kenan kalma ce da ake shi da ginta daga sunan Allah mai sarki ar-rahim ko ar-rahman isa annabi kira da mutum kar da mata ashe shi ce ita shi zumunci yana fakale yana rani a cikin ashirin Allah madaukakin sarki yana ta addu'a yana da cewa ya ubangiji ka sadar da duk wanda ya sadar da ni ya ubangiji ka yanke duk wanda ya yanke haka haka annabi kira da mutum kar da mata ashe shi zumunci yana da rani kai amana ne a cikin ashirin Allah madaukakin sarki kun ga shi da Allah yana yana cikin addu'a ya ubangiji duk wanda yake sadar da ni Allah ka sadar da shi Allah Allah duk wanda yake yanke ni Allah ka yanke shi lokacin da za a lallaka sirati annabi da da amince har ta tabbata a gare shi ce a kamar da muka sani sirati a baban nan dinsa kaifinsa ya fa kaifin takobi sannan kuma kaurinsa bai fi kaurin zirga shi gada ce mai kakkiya da aka kura ta kan jahannama wanda kowa sai ya mata kanta ya wuce kowa sai ya mata kanta ya wuce to a gefe Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai amana da zumunci a gefe da gefe ga amana da zumunci duk wanda ya san ya ci amana to ga amana ta sanar da wanda ya keta zumunci ya karya zumunci ya zumunci sai yana da saboda haka wani sai ya taho yana yana ya wuce ya zumunci a gefe shirki da daman kungiyoyi ne haka haka annabi da Adam sun ga da shi shi mata kalalib ne kalalib kungiyoyi suna kawar kowa haka suna suna koto mutane suna kamo su da sun kama mutum ko tsohon cikin zarge ba shi Allah ke a lokacin zumunci zai taka babban rawa wajen tsiratar da kai ko kuma tura ka cikin so da ka zumunci ya wuce ba malamai suka ce addinin musulunci annabi da da amsa da tabbata a gare shi ko Allah mai sarki bai kawo wani aiki ko wani yanayi da za a ce abu da da abu da idan ka aikata shi shi ne zumunci ba abinda addinin musulunci bai bari kawai shi ne ana mai al'amar ne zuwa ga al'ada da kuma urfi ma'ana al'adance menene a ƙasar hausa idan aka cata da zumunci da ake nufi shi ina ba ta fahimta maybe tsada da zumunci a ƙasar hausa ba shi ne tsada da zumunci a ƙasar yarabawa ko inyamurai ko a wata kasar daga cikin kasashen duniya me bai da larabawa suke bisa da zumunci ba haka yake biya ba sauraka yadda ka sani a garin abu da za zumunci abu da za zumunci ne abu da za zumunci ne wani hanya ya kamata ka bi ka sada zumunci amma yan kuma mafi cewa shi sada zumunci dole ne wajibi ne mutum ya sada zumunci babu zai zan ɗaukar mana kaɗan daga cikin abin da shi ƙarfi ya faɗa ya ce لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كيفية السلع النبي قال أنا ممكن أقرأ تبتع قريش بين من حي لا أبا وجد زاد المنزل وكل شيء جاء في الكتاب والسنة duk abin da ya zo a cikin littafin Allah ko sunna annabi Allah da aminci a ƙara tabbata a gare shi walam walam bayyan ba a bayyana yadda za a bi ayi wannan abu ba فإنما مرجعه إلى عادة إلى عادة الناس الأوروبية to bambamci yadda ake bi a gano wani abin ana komawa ne zuwa ga al'adar mutane da ofisoshi za ka ce ofishin abin da mutane suka sani ne da kullum haka aka ake bi a gani sai sai to hada ya tanifu bi ikhtilafi al-ahwal wa ikhtilafi al-azman wa ikhtilafi al-bildan haka haka aka samu sabani bisa samu sabani na halaye ko zamanna ko kuma garuruwa maybe canzawar yanayin zamani maybe shekara ɗari da suka wuce yadda ake zane da wuce wancan lokaci ba ta ake aiki maybe idan ka ɗauki shekara ɗari nan baya babu ya babu ya sanula ko akwai ta ne babu in ta ayyar wace kamar yanzu ina fata fahimta babu maybe irin ya ke cewa civil haka su hacks abubuwan da ake bayar da su don aika a sabo da sauransu ba tare da mutum ce don ɗaukar kira misali da ɗaddara wannan kusa kusa ɗaukar kira nan kungozo tare da mutum dole saka ta shiga da gagan shi ina fata fahimta amma yanzu kaga akwai hanyoyi wasa ilil alam akwai sauƙi sosai da sosai da mutum yanzu za ka iya kira mutum ba a fitan kana kallon sai na kallon ba haka ba ne kuna magana kira yaransa ina wani zo mu gaisa ina wani zo mu gaisa duk aka maka su gaisu ya su ganka su gaishe ka su sa da zumunci idan ka kaddara shekara da zai suka wuce akwai irin wani gaba ba ba irin wani cikin shi san za ka dole sa da zumunci a wancan karin ya bambanta da sa da zumunci a wannan karin haka haka nan zama ruwa kamar yadda na faɗa a baya yadda za a ba sa da zumunci a garin a ƙasar larabawa ko a ƙasar turawa ko a asia ko a wasu yanki na duniya ya sha bamban da yadda za a da mutu a Najeriya a Najeriya ma aikin arewa mai bai bai aikin arewa ma a nan bangaren arewa maso gabas da sauransu. Malai ce fafi حالة الحاجة والفقر والشدة والمنى تكون صلته بإعطائه ما تيسر من المال وما يسوق وما يسوق حاجته. قالت مثال إذا تأوكي متينة هذا talauci da rashi da wahala da kunci to a lokacin menene babban zaɓin mutum ka gare shi wannan abu ai ba shi faɗa bai uwa ko shi ne kai masa kana da dan uwanka ne wannan jikinka ne ba shi da shi yana cikin kalauci kan ka sani to a lokacin wanda ina zaɓin mutum ke fi cancanta kai kuma kai kana da hali ne ya gwagwarar da za ka iya taimaka masa ka ka tashi da idan ya gaba da gajo ku ga gaisa ba taso shi ne shaidar da mutum a lokacin ko kuma ka sai mu Allah ba ka aika masa ba da ba ba wannan ne zumunci da Allah to abin da ake lura da shi ne kada kada ka ce ai wani ba na duba ba ban je mun gaisa shikenan sai ka ga aika ta sa samu ku tafi idan kuka ji ma abincin sai su dafa muku ba su ci sai da a shiga makwabta a ɗan kuke sai sun biya wata akamu kun gama gama a gaskiya za a yi sun ci tashi kun tafi to wannan wannan irin zuci ke makana da halin da zaka ce maka dan uwa wannan ba zuci ba ba zuci ba ke ana kallon ana al'akari da yanayin da halin da yake a lokacin babban zumunci shine ko da ba ka je ba sai abin da yake bukata ka kai مالتي وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة فإن صلتهم أن تعودهم وتزورهم بحسب بحسب ما فيهم مرض بحسب القرابة مالتي إذا تقدر أسبوعك أو المرة العادية الوقت مؤمنين سابد المتكة أجرسه شيء اللي كاشك ذيك الوجه كاشي ka je ka duba shi ka gaishe shi ka masa addu'a Allah ba shi lafiya shi ne babban abin da kira sa da zuci a lokacin saboda haka ma a takaice dai mu fahimci cewa sada zumunci yana da fuskoki kala ba kawai ka tashi da wajen mutum sai sada zumunci a ka rinka kallo me yake ci ka rinka kallo me yake bukata wannan babu zai babu babban sada zumunci kamar wannan yanzu bari bari ba ku misali bari ba ku misali mutum ne yana aiki a nesa yana yana da hali yan uwan suna kawai ko suna abin da ya kamata sai sai da bai zo jin su amma ma akai akai zai rinka bugu su waya yana da halin da suke cikin yana musu aiki akai akai an gane aiki ko yau yana musu aiki akai akai ba shi da lokacin zai shige sa amma da yana aiki kuma yana kiran sa waya a gaisa ga wani kuma shi da ke shi na saba baya bayar da abin da wancan ne sai bai bayarwa amma kuma yana zuwa kai akai dan Allah wa za ta fara barci a cikin wannan mutane ne tsakani da Allah wa za ta fara barci a cikin wannan mutane mai zuwa ko mai aiki wannan abin da ya ko ai ko ba shi ba an tunda an san sa abin shikenan babban abin da nake so kima zuwa gare shi yan uwa shine marukan lura da yanayin yan uwa barbarwa da yanayin yan uwan musamman yan uwan da ba su da shi ko da a cikin gari sai tare da mu barbarwa da yanayin su da yan uwan da suke nesa ko da suke kanta da sauransu barin ka lura da su kada daga cikin kawai ai dukkan Allah zaka je kai gaisuwa da sauransu wannan hali suke cikin ko me kai musu wallahi ba zumunci ba na kun dai ka tashi da kai shirin shi ne wannan ɗaya ne daga cikin bangaren zumunci yan uwan fahimta dan galibi abin da Bahaushe yake nufi da zumunci shine sai a ce zumunci a kabe yake zumunci a kafa yake akwai zumunci a aljihu wallahi akwai zumunci a aljihu ba kafa ka ɗaya yake ba akwai shi a aljihu shi sa idan ka yi da kafa kuma sai kai da aljihu kowanne ana kallon yanayin halin da yake ciki kuma da gwargwadon abin da Allah ba sai sarki ya sani masa liyun fi musa'ati kowa ya siyar gwargwadon abin da Allah ya sani masa da abin da yake da Allah ba sai sarki ya samu dace wannan hadisi da mutafa alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان كان رجل صحابي ابي هريره الا تقرب متى يجي ان اعرابيا قال لاربا قوي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زوج مدى الله إرادة مثل الله تقرب متى يجي فقال